أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكان في المدينة تسعة رحد يفسدون في الأرض ولا يصلحون a wannan aya wadda ta kasance aya ta 48 a cikin wannan sura mai albarka suratul namli a wannan rana mai albarka ranar juma'a wadda ya kasance 15 ga watan ramadan hijira 1441 wadda ya daidai da 8 ga watan biyar a 2020 miladiya za mu tashi akan wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun har yanzu dai muna cikin maudu'i na annabi salihu da mutanensa samudawa to ya kasance a wannan gari wato garin annabi salihu wannan birni sai zaman to shi ana nufin hijir kenan a wannan garin akwai wasu mutane da suka kasance tisatu rahadin wato mutane guda takwas asalin rahadu yakan kama ne daga uku zuwa bakwai har zuwa adadin zuwa tara wasu suka ce zuwa goma amma baya haura goma in ka ji ce rahadu to yau adadin baya baya haura goma ya sai zamanto su waɗannan mazaje mutum tara ne kamar yadda muka karanta a surar da muka fito a surar shuara cewa waɗannan mutane da su yufsiduna fil ardi wala yuslihun wato suna barna a bayan ƙasa bi anwa'il ma'asi wato da nau'i na sabon Allah daban-daban wala yuslihun sha'aninsu babu maganan gyara babu maganan ainihin nagarta ɗabi'arsu kenan akan haka suka rayu kuma suka zamanto suna ƙarfafan juna akan wannan fasadi a cikin kowane yanayi na mu'amala a su waɗannan mutane guda tara kamar yadda muka gani a baya wato sun kasance su tara ne kasancewarsu su tara suka haɗu kuma akan irin wannan taimakekeniya na barna sai zamanto suka shirya za su yi wani mummunan aiki guda biyu a ciki ruhul ma'ani ruhul bayan na Lucy radiyallahu anhu ya kawo sunayen su gaba ɗaya su tara shi kuddaru wanda ya kashe nagata salihun nan yana cikin su to sai ya zamanto suka shirya haka suka ce abu na farko da za su yi shine za su kashe nagata salihu wannan taguwa wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana taguwarsa ce wato wadda ta zamanto naqatan lahi fazaruha takulu fi ardillahi taguwa ce ta Allah sannan kuma a batta ta ce a bayan a ƙasa bayan ƙasa na Allah tabaraka wa ta'ala to wannan taguwar suka ni iniyan wato a kashewa abu na farko da za su yi kenan sannan bayan haka kuma za su biyo baya su kuma kashe shi annabin Allah annabi Salihu sannan bayan sun yi wannan abu na uku kuma su yi musun cewa ba su suka yi aikin ba bai wannan abu ku suka shirya za su yi to suka yi nasara a kan guda na farko kenan ta wurin kashe ta wannan taguwa ta annabi salihu alaihi salatu wassalam na'am
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ثم نقول ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون نعم قالوا تقاسموا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ما لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون abin da suka haɗu suka tari suka tattauna a kai shine kalu sai suka ce ta kasa mu billahi ku yi rantsuwa da Allah a san wato shi rantsuwa da tafiya akan a ce an haɗu akan abu kaza har a rantse to duk abin da aka karfafe shi da rantsuwa abin yayi karfi yasa zaka ga tsari na hukuma ko wata kujera za a karba ta gwamnati babba sai ka ga in misali gwamna ne ko minista ko wani abu sai ga an ce za akwai ranar da za a rantsar da mutane to wai don a karfafi abun a nuna girmansa to su kuma haka yadda ake rantsuwa a abun kirki irin wannan haka waɗanda su kuma ba Allah al'amarin su matsafa a ƙungiyoyinsu na asirai sai ya sai ya zamanto ana akwai ranar da ake off wato ake rantsuwa akan wannan abun akan za a tafi akan ka'ida na barna wadda ba za a samu canji a kan haka ba kowa ya yadda an yi rantsuwa to shi kenan wadda suka shirya yin wannan aiki ka ce to ku rantse wato ku rantse da Allah ku rantse da ci da Allah cewa lanu nahu nan jumhurul qurra'i suna karanta da lanu nahu sai dai hamza da kisa'i a cikin qurra'u sab'a su suna karanta shi ne da ainin ta'i latubayyitannahu waye to wanda sai ya zama to a bambanci na na riwaya kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana suka yi wannan rantsuwa kuma suka ce to da sun za su kashe shi annabi salihu wa ahlahu kuma za su kashe iyalan gidansa shi annabi salihu ya kasance yan wato za su masa wani kofar rago ne yakan fita ya tafi ya je inda yake ibada yake sallah to idan zai tafi to za su je su samu wuri sai su fake wani kogo inda an san irin yadda hijir yake wurare ne wanda suka zamanto tsaunuka wurare da suke da duwatsu kware da gaske saboda haka za su je sai su masa irin wannan aiki wa alahu da iyalan gidansa lailan wato cikin dare abinda za su masa kenan sai su kashe shi ya zamanto sun yi intihazil fursa sun yi amfani da wannan daman shi zai tafi ibada su kuma sun masa mummunan tanadi kamar yadda aka san yawanci waɗanda suke mummunan aiki irin haka ko kisa na gila ko kuma masu kidnapping ko wani abu duk za su bi shadul ɗin mutum ne da irin tsarinsa sai su yi amfani da wannan daman sai su yi mummunan aiki a sun mala nukulan sannan bayan mun yi nasara mun kashe shi mun kashe iyalan gidansa za mu dawo mu cewa wanda ya zamanto liwalihi wanda ya zamanto majibincin jininsa yan uwansa wali dami waɗanda za su sai mu gaya musu cewa ma shahidna ma shahidna ai ma hadarna muhlika ahlihi mu ba mu kasance mun halarci ainihin kashe ahalin shi yayi shi annabi salihu ba wato abin da za mu faɗa kenan ballantana mu ba ma nan ma aka yi ballantana a ce mu muka yi mu ba sharatan abin da suke nufi kenan eh ba ma wurin aka yi kana nan aka yi maganan daban ne a kai kai da kanka maganan daban ne to su ba sa ma wurin aka yi su kawai labari suka ji kuma wa inna la sadiqun akan wannan maganan da muka faɗa wallahi asirin rantsuwa cewa a su masu gaskiya ne cewa rantsuwan da suka yi rantsuwa ne na gaskiya su ba sa wurin ba su suka aikata ba shikenan abin da suka shirya kenan to bayan sun shirya wannan mummunan aiki ga dai kisan kai sun yi shirin kisan kai na farko kenan na biyu ga sun yi shirin su ci su yi ƙarya cewa ba su suka yi ba ba sa ma wurin aka yi ballantana a ce su ballantana kuma har ma a ce su suka yi mu ba sharatan abu na biyu kenan abu na uku bayan kuma sun yi rantsuwa eh rantsuwa akan ƙarya yawwa sun tabbata sun yi kisan kai sun yi rantsuwa sun yi ƙarya akan wannan kuma wannan sai ya zamanto kuma za su zo su tabbatar da cewa su masu gaskiya ne to abin da suka shirya kenan suka yi wannan mummunan tanadi saboda shi ko mummunan shiri har abada idan mutane suna yin mummunan tanadi wallahi kuma kurus sayyi illa bi ahlihi mummunan shiri mummunan tanadi na ta'annuci baya kewayewa da kowa sai waɗanda suka shirya wannan abu saboda haka za ka ga mutane sun daɗe suna abu na rashin gaskiya na cutan al'umma wani lokaci idan a ajalin abun ya zo dan abu kaɗan zai faru sai asirin su ya tonu shikenan sai ya zamanto duk abun da da suka samu ya zamanto ba zai kange musu fitinan da za su shiga ciki ba saboda haka ya zamanto mummunan shiri da mummunan tanadi ko da a hausa ake cewa wato mutum zai gina ramin mugunta to ya gina shi gajere sai tana iya yiwa ya fara to wannan sai zaman to ai ma maganan ma ya kina gajeren ma kare ya aikata kawai shine abu na farko tukunna yawa in dai domin rayuwa shine ya zaman to baka cutar ba cutar da kai ba la tazlimuna wala tuzlamun la barara wala dirara ba cuta ba cutarwa to wannan shine ka'ida wurin da wanda aka gina addini akai saboda haka in dai baka amfani mutum ba kuma kada ka cutar da shi na'am wa makaru wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun na'am wa makaru makran wa makarna makra wa hum la yashurun Allah tabaraka wa ta'ala ce sai suka yi mummunan shiri mummunan tanadi wa makaru makran wato suka kawata abun saboda wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ne yake kawata musu aiki idan za a yi mummunan abu an je an zauna to masu shirin wannan aikin ba wanda zai kawo maganar failure a ciki a abun nan to bayan an samu matsala ya za a yi a'a kawai za a yi ta duban ya dacewa ne nasara wato positivity ya zama ana ta tunanin cewa abun nan ai mai yiwuwa ne kawai to sai suka gama shirin su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa makarna makara sannan muka saka musu gwargwadon abin da suka aikata domin ya zamanto bi an ja'alnahu sababan li halakihim ajilan ya zamanto sababin halakarsu ne tun daga nan wato ajil ana nufin rayuwar duniya in an ce ajil ana nufin rayuwar lahira in an ce kuma ajil wato ana nufin rayuwa ta duniya wato su fara ɗanɗana fitinan da suka shirya da kansu su fara cikin wannan abun wahum la yashurun alhalin ko ba san akwai wannan shirin abin da Allah ya tsara musu akan haka ba wato domin narkon abin da suka shirya ya zamanto aidun alaihim ya dawo zuwa ga kansu ya dawo zuwa kansu su fada ciki yadda Sheikh Abdul Hassan Shazali addu'ansa ta Hizbun Nasri yake cewa wanda wanda ya shirya mini mummunan shiri to ya zamanto shirin sannan da mumbu da tarkon da ya ya zamanto aidan alaihi ya dawo kansa wato ya fada cikin matsala gurgudun nufinsa gurgudun niyyarsa to irin wannan abu gurgudun yadda suka shirya shikenan sai Allah tabaraka wataala ya maida abun kansu saboda haka sun shigo gidan Annabi Salihu cikin dare kace gidansa ya zamanto sai ya zamanto gidan mumtali'atun mala'ikatan gidan yana cike da mala'iku waɗanda an shirya su aka ce sai suka halakar da su bil hijarati wato da dutse to amma su guda tara nan mutanen annabi salihu wanda suka yi kafirci su an halakar da su da waɗannan duwatsu wanda aka musu fambar na alaihim matsara wato aka musu ruwa mai muni shine na ainihin ruwan duwatsu to shi abin nan ya zamanto a su waɗannan mutum tara su abin da aka musu da dutsen aka halakar da su amma da wani irin nau'i da suka je suka shiga cikin kogon da za su ɓuya saboda su jira annabi salihu suka masa irin suka masa wannan mummunan aiki suna fadawa cikin wannan kogo sun zauna sai Allah ya gangaro da wata fa'a sai ta faro tana fadowa kuma sai ya zamanto sai ta rufe kofa kafa na wannan wannan kogon shikenan dama aboye suka yi ba wanda ya san sun je sun shiga kawai sun bata ne kawai ba a ƙara ganin su ba kenan sai suka halaka to shirin da suka yi kenan Allah tabaraka wataala ya ce mana ba sai Allah tabaraka wataala ya rike su ya kama su ta inda ba su yi tsammani ba shikenan nan sai aka yi amfani da mushakala wato sun shirya makirci sai Allah ya ce wa makaru makaran wa makarna makaran to nan mushakala ne dama abin da ya kira mushakala shine ya zamanto an samu a lafazi ya zamanto ɗaya ittifaqin lafzi wa ikhtilafil ma'ana a samu kuma bambancin ma'ana ga dai lafazin ɗaya ne makru da makru sun yi makirci sannan Allah ya ce wa makarna makaran to ba Allah shi baya makirci a'a ya saka musu gwargwadon abin da suka aikata na makirci sannan mun ga irin wannan a bakara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana sun kasance suna istihza'i ya yukadi wuna Allah wallazina amanu ma yad'una illa anfusahum ma yashurun har zuwa inda Allah tabaraka wataala ya gaya mana cewa wato sun kasance suna izgili Allah tabaraka wataala yake gaya mana cewa Allahu yastahzi'u bihim Allah zai saka musu gurgurdan izgilin da suka aikata nan ma mushakala ne to zamu ga irin wannan ka'ida na na mushakala a wurare daban-daban to abin da ya faru da su kenan Allah tabaraka wataala ya sa wannan fa'a ta rufe kofar wannan dutse ya zamto kuma ba wanda ba wanda ya san ina suka tafi shikenan yadda aka halakar da jama'an su su kuma haka suka halaka a haɗe su tara yadda suka haɗu akan wannan mummunan aiki saboda haka da'iman idan mutane za su yi aiki ya zama to su dubi me a aƙiba din idza tamma ahadukum bi amrin falata dabbar aqibatahu idan mutum yayin nufin zai aikata wani abu to yayi wa kansa gata ya taimaki kansa ya dubi ya ƙarshen abun zai zamanto in abun ƙarshen sa aqibarsa alheri ne shikenan ya shiga amma idan abun zai zamanto fitina ne wanda zai iya zamantowa halaka ko zai zamanto cutuwa a mutunci ko a imani ko a wani abu daga cikin janibi na mutum to sai kokari ya kiyaye saboda ya zamanto an samu tsira na fanzo فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين na'am fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa anna damarnahum wa qaumahum ajma'in Allah tabaaraka wa ta'ala ce fanzur ya rasulullah ya bazza Allah ka dubi yadda abin ya kasance kai fa kana aqibatu makrihim yadda karshen makircin su karshen mummunan tanadin da suka yi nan yadda ya kasance ya abun yake result din ba kyau anna damarnahum ay ahlaknahum mun halakar da su kuma wa qaumahum ay wa ahlakna qaumahum kuma muka halakar da mutanen su ajma'ina gaba daya na aka ce bi sayhati jibril da tsawa wadda jibrilu ya yi ga su mutanen liƙaumihim wa hijaratul mala'ika sannan kuma aka bibiye su da kuma duwatsu wadda mala'iku suka yi amfani da shi awi sakarat litis'ati sannan kuma aka yi amfani da fa'a wadda kuma aka sake wa su waɗannan su mutum tara wadda suka zamanto yufsiduna fil ardi wala yuslihuna dinnan masu barna wadda ba sa nufin gyara sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kawo mana kissan sannan ya ba mu labari ya ce ka dubi yadda lamarin ya kasance yadda muka musu a nan kaga abin da suka yi wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba wato gwargwadon shirin da suka yi abin da ya koma kansu kenan to saboda haka da'iman ake son ya zamanto ana da kyakkyawan shiri ana da kyakkyawan manufa ana da kyakkyawan aiki ana da kyakkyawan mu'amala tsakanin mutum da halittar Allah saboda sai ya zamanto mutum ya samu alkhairi mai yawa amma in dai mummunan shiri ne mummunan tanadi da'iman mutum zai fada alakan da in ka zo ga abun kana ganin sa ka san lamari ne ilahi ubangiji ne kawai yayin intikami a cikin wannan abu wata shekara bana mantawa akwai wanda ya yi suna irin a cikin irin fitintinu na kashe-kashen nan irin kalare a gombe a wannan lokacin ya yi suna sosai akan haka kuma aka ɗaga masa ƙafa aka mara imhali zuwa wani lokaci toron da abin zai faru da ya zo yana gudu a kan irin 'yan mashin ɗin na 'yan ƙananan mashinan nan yana tafiya da ya zo kan wani ben da ajalin ya sauka sai ya kasa shiga sai ya bugi wata mota tana tsaye kansa sai ya shiga cikin glass sai in ka zo ka ga yadda wuyansa ya yanke yadda yake yanka mutane haka aka yanka shi da gilas shi kuma duk wanda ya zo ya ga wannan ya san da wannan yankan mala'iku ne eh ba wai yankan mutane ordinary ba wannan ya isa izna ya isa aya kuma shi kadai bai goyi kowa a mashin din bai je shiga kansa ya fasa gilas din ya shiga gilas din kuma yanka shi daidai yadda kasa ake yanka dabba yadda yadda kuma haka yake kashe mutane to wannan shi yasa mummunan shiri mummunan tanadi ballantana abin da zai taɓa rayuwa rayuwa ko na dabba ne sanda aka gaya mana wadda ma aka halalta a ci sai za ka taltun fa ahsinul kitlata in kun ka tashi kashe dabba to aka ce a mata isani isanin nan kada ma a nuna mata makamin kada baje kuma a zamanto an wasa wukan ba wadda za ta wahala ba da dai adabu wadda ya zamanto da ake amfani da su lokacin yanka ballantana kuma wanda ya kasance mutum mutum wanda ya kasance mai kima a wurin Allah tabaraka wataala a ce an masa ta'addanci akan rayuwarsa na
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون نعم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا wa inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fatilka buyutuhum ga dai can gidaddajin su sun zamanto khaliyatan ai saqitatan wanda suka zamanto sun zama kufai ya sun rushe saman ya dawo ƙasa ƙasa ya ya kwanta komai ya wuce ta nan gidajen suwaye ai gidajen da abin nan samuda ne mutane annabi salihu har a ga wata tsohuwar rijiya bi irin mu'aqqalatin wa qasrin mashid a ga tsofaffin kufai wadda suka zamanto kango wadda ba kowa a ciki ina suka tafi ayan halakar da su ne wa suka taba ay Allah tabaraka wa ta'ala suka taba to anan ya zamanto a sai akwai abin da ya kasance sun yi sun zalunci kawunansu zalunci anan wato bil kufri da kafirci saboda inna shirka la zulmun azim wato yau Allah tarayya wurin bauta shine zalunci mai girma sannan shi mutun dama zalunci yakan yi zalunci babba tsakaninsa da Allah shine rashin kadaita Allah na biyu yazo ya zalunci kansa da kansa shine ta wurin aikin wato ma'asiya sabon Allah ya ta ɓata lamuransa da kansa nan kuma kansa ya zalunta bai zalunci kowa ba to akwai zalunci na na uku shine nan kuma ya taba dukiya ko mutunci na na jama'a shine nan kuma a babin mu'amala to dukkan su suna cutarwa kafirci kam dama an mutum je da shi lahira ba a gwada aikinsa wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna idan mutum je da ma'asiya kuma ba za a gwada aikin eh za a gwada aikin wato in an samu amma man sakulat mawazinuhu wa fi ishatin radiya in ya zama to kyawawan sun yi rinjaye ya zama yana cikin rayuwa mai tsafta rayuwa mai alfalu wato ya samu aljanna amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya idan kuma ya zama to masu munin ne suka rinjaye masu kyan suka zama to sun kasa nan kuma sai ya tare yadda ɗake tarewa wurin mahaifiyarsa sai ya tare ya koma wutan jahannama to wannan na ƙarshe shine wanda ya zamanto cikin mu'amala nan kuma idan mutum mu'amalarsa ta ɓaci tsakaninsa da mutane ya tara rigingimu da yawa ya tafi da su lahira to nan kuma sai a sai a biya su da hasana dinsa yana da kyawawan aiki sai a dinga ɗiba ana ba su wato a dubi mai abin nan yawan abin da suke bukata na haƙƙinsu da wanda zai dace da abin da za a bashi shikenan haka za a dinga wannan musanyan har sai haƙƙinsu ya fita in ya saura a sake gwadawa in ya yi firi ya wuce in bai firi ba kuma ya fada azaba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana yake ga sabban sa hal tadruna manil muflis shin kun san matsiyaci a lahira kace to ai matsiyaci kan wanda bai da shi ne laysa lahu dirhamun wala dinar bai da dinari bai da dirhami bai da komai bai da kudi a banki ba shi da shi a bankade bai ajiye ba ba ajiye masa ba to na shi ne matsiyaci manzo Allah ya ce a wannan sunansa talaka matsiyaci shine wanda zai zo lahira yayi aiki mai kyau yayi sallah yayi sauran ibadu masu kyau walakin karshe ta mahaza ya zagi wannan ya muzanta wannan wasabba haza ya zagi wannan wa akala mala haza ya ci dukiyan wannan rigingimu ga sunan suna nan file file idan an zo sai a dinga ɗauka kyakkyawan aikinsa ana biyan waɗanda ya zalunta sai ya zo ƙarshe aikin hasanan ta ƙare a fara ɗiban munanan aikinsu ana ɗora masa daga ƙarshe a ce masa izhab ila ummi kalhawiya shi kenan ya fara cikin wuta har abada idan ba idan ba idan ka idan akwai kafirci a cikin lamari idan kuma dama masiya ne shi kuma nan ya je ya aikin da sai ya shiga cikin abin da ya shafi shafa'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da ya je da la ilaha illallah duk wanda ya je da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma'asiya sabo ba ta tabbatar da shi a wuta saboda shi sabo sunansa sabo ba kafirci ba ahlul qiblati la yakfuruna bi zambin ma'abuta alkibla masu duban gabas na sallah ba sa kafirta da sabon Allah wannan shine kaidan ahlus sunna wal jama'a ba ka'ida na khawarij ko mu'tazila ba to wannan sai ya zamanto idan dai ya shiga akwai imani to zai iya zaman sa kaman zaman jarun ne wanda zai zaman to na zaman gyara hali wato irin wannan ne zai zauna shikenan har kuma ya fita to wannan ma mummunan yanayi ne wanda ana neman a samu rahaman Allah tabaraka wataala ba tare da wani iqabi ba tare da wani hisabi wani bincike ba na'am fatilka buyutu mukhawiya bima zalamu inna fi zalika la'aya wannan ya kasance abun lura abin izina liqaumi alamun akan ga waɗanda suka kasance suke suka kasance sun san yadda lamura yake ayi alamuna haqaiqil ashiya yadda suka san yadda lamari yake wa yattaizuna sai su azantu wato wanda suna duban lamari a yadda yake hakikanin sa ba wai bisa san zuciya ba akan wannan aya aka ce an kunsa abubuwa guda uku na farko dai an ce an halakar da su an halakar da su an na dammarnahum wa qaumahum ajma'in wannan ya zamanto duk mai barna duk mai irin wannan aiki nasu to ya jira halaka daga Allah tabaraka ta'ala na biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya tseratar da shi annabinsu annabi salihu da mudawar da suka yi imani da shi wannan ke nuna mana cewa da'iman mutanen kirki wato sukan samu ɗauki daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala wadda jundana lahumul galibun rundunar mu kowane lokaci ita take samun nasara ita take samun rinjaye kuma wani jindana lahumul mansuruna wato rundunar mu ita take samun wato dacewa akan duk abin da ya kasance ake ake ciki wato daga ƙarshe gaskiya sai ta yi halinta wato ya tabbata cewa ƙarya kuma sunanta ƙarya an ce ta gaskiya da ƙarya da suke kamar ruwa ne idan an yi ruwan sama za ka ga ya ɗebo yayi ya ɗau ɗebo tarkace idan kana bakin wani kwari wani rafi in ka ga yadda kumfan kogi ko kumfan wannan ɗan rafin yake tashi sai kai mamaki ya ɓoye ruwan ma ya rufe ruwan ba a ganin ruwan amma ana nan ana nan ka ba da ɗan lokaci kaɗan sai ka ga cewa ba mazzaba da faizu habu jufa'an abin da ya zama to kumfan nan da tarkacen duk sai su kare su ɗan fare su je su haɗu a jikin gefen gaba ruwa kuma sai ya ci gaba da wucewa eh to wannan kowane lokaci ya zama to shi gaskiya ba abin da yake tare shi wato sai ya tabbata haka nan yake nuna mana cewa a rike gaskiya da tabbata da mutanen gaskiya don a tsira kamar yadda Allah ya tsira da Annabi Salihu a kiyaye mutanen banza ya zamanto saboda an gade yadda Allah tabaraka ta'ala ya halakar da su sannan a kiyaye zalunci me ya faru aka suka fada halaka Allah ya ce bima zalamu saboda sun yi zalunci ne to zalunci sai ya zamanto az-zulmu zulmatun yawmal qiyama zalunci duhu ne a ranar tashin kiyama saboda haka ya zamanto zalunci bayi da rana bayi da alfalu wato in dai wannan ɗabi'ar ɗabi'a ta zalunci har abada ba ta haifar da abin da yake kasancewa ɗa mai ido na وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anjayna allazina amanu mun sa mun ainin tsayaratar da wanda suka imani da annabin mu annabi salihu wa kanu yattaqun wanda suka kiyaye kuma suka kiyaye mu a fi shirki a cikin shirka ba sa mana tarayya wurin bauta su wannan da suka imanin nan wal ma'asi sun kiyaye ba sa fadawa sabon Allah saboda haka Allah ya ba su dama suka samu tsira wato sirrin tsiran shine babu shirku babu ma'asiyatu babu tiyo Allah tarayya babu kuma shiga kutsawa cikin abin da ya shafi sabon Allah a cikin ainihin domin shi sabon Allah bai kai bai kai kafirci ba a shi amma idan mutum yana sabon Allah sai ya halalta sabon wannan da ya samu canji da ya tashi daga ma'asiyatu ya za kufuru mutum ne yana shan giya masalan aka ce masa me yasa yake shan giya sai ya nuna cewa ai shan giya ai ba wani abu ne ya halalta abun yawwa to daga halaltawan ya bar ya tashi daga ma'asiya ya zama to kafirci amma an aikatawa yake a babin sabo nan baya canjawa yana nan duk lokacin kuma da wata inaya ta biyo ta kansa taimakon ubangiji yayi nadama ya tuba sai Allah ya karbe shi na waludan ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون waludan iz qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun waludan Allah tabaaraka ta'ala zai ambaci wannan babban manzo wanda ya zamanto annabin Allah annabi Lut wato wanda ya zamanto annabi ne ko manzo na Allah tabaaraka ta'ala shi ma za a yi maganar sa cikin wannan sura ta suratul namli iz qala liqaumihi yayin da ya gaya wa mutanensa wato aka kawo zarafi wanda ya zamanto za a yi bayani akan cewa abin lokacin da ya gaya musu saƙo na Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya gaya musu shine a tatuna alfahishata shin za ku dinga zuwa wa mummunan aiki fahisha shine neman maza wa antum tubsirun alhali kuna gani wato ba sashin suna kallon sashi sun kuna kutsawa cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala wato kun san abin da ke faruwa domin an ce su kanu yu'linuna bil fahisha sun kasance masu bayyana sabo ne wanda ya zama to sabon kuma mafi muni shine neman maza shi sabo an ce koda an jarrabi mutum da wani sabo izabtuli tafastatir in ma an jarrabi mutum da wani sabo to ya dinga boyewa kada ya bayyana to wasu sai shaidan ya kara musu wani taraki a cikin aikinsu sai su ga cewa a ai tun da shi ba tsoron Allah to me kuma mutum kuma nawa yake Allah ma yace kar ai aka yi ballantana idon wani na'am za a yi akan idon kowa din to me zai faru na'am domin wanda yake yi a boye shi kes ɗaya ne ya yi sabon Allah wanda yake a bayyane ya yi sabon Allah ya koya wa mutane sabon Allah na'am eh yana yi kuma yana koyawa jama'a abin da yake aikatawa saboda haka muddin sun doro akan haka Mm.
sai ka sai ya zamanto a a an fada cikin matsala akan wannan idai wani abu da sabon Allah ne ake aikatawa to ɓoye shi yafi akan bayyana shi duk da dai abin da yafi kyau shine a bar shi a boyen a bar shi wazaru zahirar ismi wa badina a bar sabo da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye gaba dai a bar shi wato wanda ya zamanto sabo alma'anawi da sabo na hissi wato sabo ma'anawi shine akwai cututtuka akwai sabo da yawa waɗanda suna nan suna da suna dankare a cikin zukata wanda ake son a fidda su a tsarkake zuciya ta zamanto ta samu taskiya ta samu tsarkaka misali za mu ga koda a karatun ibtida'iya na fikihu Allah ka- an- an karanta mana cewa a abubuwa da suka zamanto munana wadda suke ɓata lamarin mutum su abin da ya shafi giba su annamimanci su riya'i su ru'yatul fabli da sauransu dai abubuwa masu yawan gaske din nan No.
wadda aka kakkawa su a nan cikin akhlari No.
to za mu ga cewa wannan shine sabo wanda ya zamanto ma'anawi akwai sabo kuma hissan wanda shi a fili ake aikata shi kamar shaye-shaye da abin da ya kama da haka na zinace-zinace wadda a fili ake yin su to Allah tabaraka wa ta'ala yake ce mana akan wannan aya sun kasance suna zuwa wa maza a wantun tufsirun a innakum latatuna rijala Mm.
أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون نعم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أي إنكم لتأتون الرجال Allah tabaraka wa ta'ala ce shin yin zakke wa mazaje za ku dinga yi shahawata a bisa babi na sha'awa kawai ya zamanto kuna neman maza namiji yana bin dan uwansa namiji a babi na sha'awa wanda ya zamanto fi wani irin fitina ne a daga cikin daga cikin sha'ani na baha'im dabbobi wato masu hankali ba a ganin abbas ba sa aikata haka masu hankali da'iman ai abin da suke nema shine yadlubunan nasla suna neman wato a hayayyafa ne a samu albarkan zamantakewa a samu yaya masu albarka to ba baka taba ga an haɗu wance za a ɗaura auren namiji da namiji ba a ka'ida da na shari'a babu sai irin wannan lokaci da muka shiga ciki wanda za ka ga ana wani yabo shi same sex marriage wanda za a namiji ya auri namiji mace ta auri mace shikenan wasu ma lalacewansu ya wuce namiji ya auri namijin ko mace ta auri mace a dabbobi suke saya نعم eh abin da ake kira bestiality wannan bestials din nan za ka gan su su mutum dabba zai tunani kawai wace yake sha'awa da zai zauna da ita ya dinga fasikanci sai je ya dauka kuma yanzu kasashe da dama shi ma a yadda kwanaki a karatunmu na baya na yi maganan wurin kasashe talatin da suka yadda da wannan fasikanci na ainihin maɗugo da fasikanci na neman maza to shi ma wannan bestiality akwai kasashen da sun mai da shi doka saboda haka mutum ya je sai dabba zuwa ya ajiye a gidansa yana fasikanci da ita wasu kuma a'a ba wannan ba a za su je su sayi kaman kaman kaman tsayar tsana kaman wani doli haka sai a je shikenan ana kiran su sai eh, abun nan sex dolls wadda wasu ana sai da su shikenan zaka dauka mace ce amma ta roba ce sai da wai ajiye ta a cikin gida to wannan dai abubuwa munana masu aike ba wadda zaman to hankali ma in ka dora abun a babin hankali wato hankali ba zai karbi abun ba min dunin nisa ko ma bayan ma a teku wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halanta musu a babin mu'amala jinsiya a babin aure bal antum qaumun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku dai bu kasance face wasu jama'a ne ta jahalun wadda kuka jahilci aƙiba ƙarshen munin wannan lamari a wannan lamari wato bayi da rana bayi da ƙarshe mai kyau zai zamanto ba ma- ma- ƙarshen lamarin ya lalace kun fada cikin fushi na Allah tabaraka wa ta'ala saboda doruwa akan wannan aiki kuma kun jahilci munin wannan aiki ne wato ga jawo sabo ɗaya kenan ɓata tsakanin mutum da Allah sannan na biyu ga kuma jawo cututtuka akwai cututtuka da yawa da suke faruwa saboda waɗannan fasikanci na ah, na neman maza da masu yin maɗugo za ga cututtuka da dama sun faru wasu za ga a duniya sun yi fice amma ga a ƙarshen rayuwarsu abin da ke faruwa kenan eh suna nan wannan ya nemi wannan wannan ya nemi wannan suna tafiya tare to daga wannan ya samu wani cuta ya ba wannan yake na sai ci gaba da tafiya kuma kan haka an dai haɗu fushin Allah kuma an haɗu da lafiyar ma an zo an rasa ta a masaban Imam Malik in an kama mutum yana wannan fasikanci da da, da wanda yake aikatawa da wanda aka aikatawa din duk kashe su ake yi wannan shine hukunci kuma kisan nan ba wai ana itibari da cewa kamar na zina ne misali za a masa rajimu don yana iya ya zama to musini ya taɓa yin aure ba haka bane duk wanda yayi kashe shi ake yi ko sawa'un ya taɓa yin aure ko bai taɓa yin aure ba wannan a masaban imam malik da masaban imam ahmad da masaban imam shafi'i shi ya ce a shi ba jefe su ake a kan babi na na rajimu ba a za a musu hukunci ne a babin zina in wanda yayi yana da aure a jefe shi idan kuma bayi da aure sai a ɗauke shi a matsayin zina na wadda ba musuni ba in ji imamu shafi ya imam abu hanifa ya ce shi kuma masabarsa ba a ma ɗaya daga cikin biyun nan ba a jefewan ba a abin nan jijjefe da duwatsu babu kuma magana a yi itibari da maganan zina ko kuma abin da ya shafi su musinai ne a jefe ko kuma musu bulala saboda ba su yi aure ba ya ce abun nan za a tsoratar da da su za a yi a yi musu tahaziri a musu fada akan wannan mummunan aiki wannan masaba ce ta imam abu hanifa to nan kuma malamai sun yi magana a kai sun yi dogon bayani musamman shawul islami a tafsirin safiriya da tafsiri akan wannan aya ya ce shi imam abu hanifa ba ya tafi akan cewa ya takaita aikin ne ko ya karanta aikin ma ai bai kai a masa haddi ba a'a shi a fatawarsa da abin da ya shafi ishtihadinsa shi yana ga wannan aikin muninsa ko rajamu aka yi mutum ba wanke shi ba saboda haka shi a ishtihadinsa ba abin da za a yi wa mutum ya fita cikin wannan wannan kazantar saboda haka ne ma maganan a jefe shi ko maganan a masa bulala sai zamanto babu shi a cikin a cikin masabarsa shi imam abu hanifa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan mutane ne wanda suka tabbata wato tajhalun wanda suke jahiltar lamarin da suke ciki na kama ja haka فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون نعم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون abin da ya zamanto ba wani abu ne ya zamanto sakamakon maganar da aka gaya musu ba wato annabinsu da ya gaya musu abin da kuke nan ba aikin hankali ba ne ba aikin imani ba ne ba aiki ne na muru'a na mutunci ba a'a in ma in ma abu ku sha'awa da ya dame ku eh haula iti banati hunna hunna abharu lakum ga ƴaƴana nan je ku aure su man yana nufin ƴaƴan al'ummarsa wadda duka bai da muka sani annabi a cikin al'ummarsa kal abu fi darihi kaman uba ne a cikin gidansa to ga ƴaƴana nan mata ku je ku aure su man to bayan ya gaya musu wannan ba wani abu suka yi na bayani wanda zai zama to na aikin hankali ba illa an qalu ai sai dai kawai su sai akriju ala lodi wato ku fidda mutane annabi lut da wadda suke tare da shi min qaryatikum daga ainihin wannan gari na saddu inda suke wannan mummunan aiki wadda zaka ga ko da alittafan alil kitabi aka ga su wannan kissa mashhuriya ce aka ga maganan Sodom and Gomorrah gaba idan mutum ya da duba a cikin a cikin Bible duk akwai wannan kissa din to mutanen wannan gari haka suka kasance suka ce a fidda annabi Lut da jama'ansa domin innahum unasun su jama'a ne da tatahharun ma wanda suke neman tsarkaka an af'alina daga ayyukan da muke aikatawa wanda kuma suke nuna wannan abun kazanta ne to tunda su kazanta ne a bar wa a bar su su yi kazantar su su taru su kadai kada ya zamanto ga masu kazanta ga kuma na Allah gyararru saboda haka tunda su na Allah ne a raba su da wannan garin kaga nan ba babu ma magana ranar bari ke mutum na aikata sabo kuma yana jin ma ba bai yadda ma cewa sabon yake aikatawa ba har ma kuma yana izgili yana ainihin a maganganu na na walakanci akan wanda ya zamanto annabin Allah da mabiyansa na'am fa anjayna na'am فأنجيناه وأهله إلا امرأته ك... فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين نعم فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين الله تبارك وتعالى فأنجيناه sai muka tseratar da annabinmu bawanmu manzonmu annabi Lut wa alahu da iyalan gidansa illa imra'atahu sai fa matarsa wadda ta kasance kaddarnaha ai ja'alnaha wita mun sanya ta wato min al-ghabirin cikin waɗanda za su zamanto albaki na fil azabi masu wanzuwa a cikin azaba wato ita bata imani ba bata kasance tana tare da mijinta annabin Allah manzon Allah ba kamar yadda ya kasance a karatunmu na baya muka karanta cewa shi kasancewa da mutumin kirki wato idan mutum ya zama da mutumin kirki shi sai bai zama mutumin kirki ba ko da mu'amala ne na bunuwa kamar ainihin uba da ɗa kamar yadda muka ga kan'an da babansa wanda ya kasance a annabin Allah annabi Nuhu ba ko kuma mu'amala ce ta miji da mata kamar nan irin annabi Lut da matarsa to duk irin mu'amalar da aka yi in dai babu Allah a ciki babu maganar imani da amalu salihi wannan kusancin ba zai amfanar ba wannan sai shi yasa mutum ya tsaya yayi kaman ana yi ya tabbata akan abin da ya kasance shine gaskiya shine abin da ya zamanto aiki na nagarta ba wai mutum kawai ce ai shi yana tutiyar cewa shi yana kusa da wane ba a wannan baya amfanarwa kamar yadda inda zai amfanar da ya amfanar a janibin wadda suke kan a matsayi na farko a cikin martaba su ne annabawa kamar yadda a suratun nisa ita gaya mana cewa waɗanda suka yi imani suka kai kyakkyawan aiki za a tara su za a sa su tare da wadda suka kasance minan nabiyina kaga su aka fara kawowa sannan wasu siddiqi na shuhada wa salihin to wanda ya tarayya da annabi ma ya zamanto abin bai amfanar da shi ba saboda babu imani babu amalu salihi to ina kuma wanda ya yi mu'amala da wani wanda yake ƙasa da annabin Allah ko manzon Allah wannan muhimmin lamari ne akwai mutane da dama da za su dinga tutiyar cewa ai su suna tare da wani suna tare da wani ko kuma suna da jagora a cikin tafiya ko a cikin jadibi na tasawuf wanda ya zamanto barbabu turuk wanda suka zamanto ma'abota ɗariƙun sufaye ya zamanto cewa mutum yana ga ai yana da wani mai gida mai ƙarfi a cikin sha'anin walittaka to duk yadda yake tutiyar cewa yana da mai gidan in aikinsa ya saba da na mai gidansa to gaba ɗaya ai an rabu domin cewa ma yana tare da shi ƙarya ya masa impersonation ne sojar gona ya yi ya ce yana tare da shi domin in dai mutum yana son mutum tsakanin za a ga abu biyu innal muhibba liman yuhibbu mudi'u duk wanda yake son in akwai soyayya tsakaninka da wanda kake so to za a ga abin da zai biyo baya shine biyayya in babu biyayya to an samu lamarin ya lalace saboda haka ne shaykhul islam radiyallahu ta'ala anhu yake gaya bana cewa mana habba an yakuna ma'i falyasluk dariki fil aqwali wal af'ali duk wanda yace shi nawa ne to a ga maganan sai zama irin magana ta aikin sai zama irin aiki na idan aka samu bambanci a cikin magana da aiki to abin ya lalace duk da suka yi tafiye-tafiye masalan suka je kaular sun ga yadda ga yadda gidan shawul islami radiyallahu anhu yake ga masallacinsa ga gidansa tazaran ba nisa amma aka ce da shekaru sa fara kama shi da kuma laulayi na jiki sai an kawo mota yake zuwa masallaci amma kuma sai an je masallacin fa bara a zauna a gida a yi sallah ba a'a sai an je masallacin saboda ya yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaihi salatullahi summa salamuhu ala salawatil khamsi da hari hafizu Allah albarkacin salati da salami tsira da aminci akan annabi Muhammadu ka me da ni ni barhaman yas na tabbata mai yin sallah jam'i a cikin mutane sallan jam'i a cikin mutane ba ba wai ka tabbatar da ni mai sallah ba a sallah a cikin mutane da hari matukar zamani na to ina ko mutum ya samu ya ce shi yanzu shi almajirinsa ne amma ba ma sallan a jam'i ba sallah shi kadai din ma yana ga wai wani wani hijabi ne wani kawai ba a gane ba ne to wannan mummunan masifa ne ba ma ba ma tafarki ne na bayan Allah ba ibahiya ce wata mummunan firka ce waɗanda suke dama suna nan su 'yan ibahiya ake kiransu wato wai waɗanda suka tabbata cewa an halalta musu komai amma babu ibahiya babu hululi abin nan hululi a cikin tasawuf wannan dama abubuwa ne wanda sun fita cikin da'iran tasawuf idan ka samu alfarqu bainal firaq na Sheikh Abdul Qahir ibn ibn Tahir al-Baghdadi zaka ga ya kakkawo firqoki daban-daban zaka ga firaq da yawa to wannan yana ciki amma zaka ga inda ya kawo maganar tasawuf ga irin yadda ake gane su ga irin sifo sifofinsu wadda suka san wadda suka zamanto fajirai kuma ga sifofinsu ga yadda ake gane su yuraful mujrimuna bisimahum masu laifi da ma kan gane su da sifofinsu da alamominsu to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske da mutum kada ya tsammanin cewa wani zai iya masa wani abu muddin aiki ya bambanta to tutiyar cewa mutum ya bawa kansa suna dama ba kai sunan da ka bawa kanka zai ke aiki ba sunan da aikin ka ya baka yake aiki idan sunan da ka bawa kanka ya saba da sunan da aikin ka ya baka shikenan sai ya zama to hukunci irin na fir'auna fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amara bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin yace ya imani da Allah ubangiji wanda banu isra'ila suka yi imani da shi kuma shi musulmi ne Allah ya ce a karatun da ya gyara al'ana wa kada sai ta kablu wa kunta minal mufsidina ya ce minal muslimina Allah ya ce minal mufsidina shikenan cikin masu barna to in ka ce kai kana tare da bayan Allah aikin kai nuna kai muzindiki ne wanda ya fita cikin da'ira na musulunci da shi za a yi wa mutum hukunci to wannan yana da muhimmanci mu san haka kwarai da gaske ko ko mutum ya je dauko kansa wani suna ya ce wai ya ba kansa ya ce shi dan hakika ne eh ai shi dan hakika to me hakika inda ka tambaye shi me hakika din ya maka ta'arifi ma huwal haqiqatu ya gaya maka bai san fasaran ba fa a shakiyancin wai wannan shine hakika wanda hakika kuma a istilahi da sufanci mu'amalanka ne tsakaninka da Allah alhaqu zalika bi anna Allah huwal haqu wannan ba ma mai shiga ciki ba wanda ya san me ke faruwa tsakaninka da Allah saboda kusanci da da abubuwa da Allah tabaraka wataala ya maka na mauhiba ka kasance tare da Allah tabaraka wataala wato duk wanda yake so ya sanya matsayinsa a wurin Allah to ya dubi kansa ya matsayin Allah a wurinsa ya yi mana habba an ya arifa manzilatahu inda Allahi falyanzu duk wanda yake son ya san meye matsayinsa a wurin Allah to ya dawo ya duba me matsayin Allah a wurinsa shi to wannan anan ne fa ake maganan maganan tafiya a cikin a cikin babi da hakika a'a mu'amalan mutum tsakaninsa da Allah ba wani shakkiyanci ne daga ran ba a gari da yawo da suma da wani shiga hai'a na shaidanci wai wannan shine hakika ba hakika gaskiya ce akwai ta a tsari na sufanci amma ba wannan shine ake kira hakikan ba wato an dauki kalma ce aka munana saboda ya zamanto an cutar da ita wannan tafiya Allah ya kiyaye mu na'am akhriju ala ludin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun wa min al-ghabirin wa amtarna na'am وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين نعم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الله تبارك وتعالى ce wa amtarna alaihim sai muka yi ruwa a kansu wato ruwan duwar wasu waɗanda aka musu a su waɗanda suka zamanto suka yi wannan kafirci suka yi butulci ba su yi imani da annabin Allah annabi Lut ba kuma suka shiga wannan fahisha mummunan aiki na neman maza sai muka musu irin wannan azaba fasa a madarul munzari ya zamanto a irin wannan ruwa ya zamanto mafi muni ne wanda ya kasance an yi waɗannan waɗanda suka kasance ke sauraron za a samu ruwa to da aka yi ruwan sai aka yi ruwan duwatsu ruwan duwatsu ai ba ruwa ne mai alfaru ba da'iman idan an yi ruwa fa in za anzalna alaiha alma'a ihtazat wa rabat wa ambata min kulli zawjin bahij in an yi ruwa ya sauka kasa sai ya zamanto ya ya fidda tsiro tsiran nan ya zaba yabanya mai kyau sai ya bada yabanya mai kai to su da aka tashi sai aka musu ruwan duwatsu to kamar yadda kafiran makka suka ce allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amdir alaina hijarata min as-sama ya witina bi azabin ali idan abin da kake ga mana kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan abin da kake gaya mana gaskiya ne to ka ce Allah naka yayi ruwa amma ruwan duwatsu eh ayi ruwa na duwatsu ko kuma ma a zo da azaba mai radadi Allah ya ce zai iya yin haka amma dai kukan ba za a muku irin wannan ba saboda akwai annabi Muhammadu a cikin kuwa ma kana Allahu mu'azzibahum wa anta fihim kana cikin su ya rasulullahi ba za a yi haka ba in ma suna son a dan taba su kadan din ne ya zamanto alunziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar la'allahum yarji'un da sannu za mu taba su da azaba yar karama kafin babba don ko za su dawo to sai an fidda su wani dan bayan gari can badar can za a je a musu abin da za a musu a kashi saba'in a kama saba'in ba wai a cikin ƙoƙuwar garin madina za a musu wannan azaban ba saboda manzo Allah yana cikin wannan garin wannan kuma cikin wannan garin madina harami ne saboda haka ya zama yadda ake da haramul makki haramin makka haka ake da haramin madina wanda dukan su haramai ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da Allah ya ba wa makka na roki Allah ya ba wa madina biyun wannan abun saboda haka ya zama to makka harami ne ya zamanto a saboda sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam bayan intikalin sa kuma umma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba wato muddin suna istighfari na'am قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون na'am قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله تبارك وتعالى يقول كجاء موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wadda da buwayarsa wadda ya zamanto ya halakar da kafirai al'ummul khaliya al'ummatai wadda suka zamanto suka gabata suka yi kafirci wadda suka zalunci kawunansu suka rabu da hanyar shari'a Allah ya halakar da su wa salamun ala ibadihi allazina istafa sannan kuma aminci ya tabbata akan bayansa allazina istafa wanda Allah tabaaraka ta'ala ya zabe su wato ya ba su manzanci min al-istifai wato aka ba su manzanci lokacin da aka ba su manzanci waɗanda kuma suka yi kafirci su kuma ya zamanto a mabiyansu sai su kuma suka haɗu azaba na Allah tabaaraka ta'ala akan wannan sai ya zamanto kai godiya akan wannan samun ni'ima wannan ke nuna mana cewa in an samu ni'ima abin da ake nema ya zamanto an yi haƙuri an yi dage akan ainihin samun alkhairin da ke ɗamfare da wannan abun domin shi haƙuri a cikin janibi wato wani abu wani babban abu ne wanda ya zamanto idan aka ce mutum baya da haƙuri a cikin lamarinsa to sai ya zamanto ya samu kasassaɓa da yawa a cikin abubuwan da ke faruwa yana ɗaya daga cikin abin da annabawa suka yi haƙuri da shi wato cutarwa na jahilai e cutarwa na jahilai waɗanda ba san matsayinsu ba saboda suna musu istihza'i ko an ga mutum na tafiya ce ah kai ko Allah ga wancan wancan fa annabi ne Allah ne aiko shi kalimatu haqqin ne urida biha batil magana ne na gaskiya Allah ne aiko shi amma ana nufin amuzanta shi ne da wannan abun wannan sai ya zamanto da kuma tsayuwarsu akan ɗaukan nauyi na isar da wannan sako wato haka abun ya ci gaba saboda haka Allah ya zabe su ya ba su a ɗabi'u ya ba su halulluka ba da suka zamanto masu girma musamman haƙuri shi haƙuri ana son bawa ya haƙuri akan ibadan Allah tabaraka wa ta'ala asabru ala ala lahi na biyu ana son mutum ya dage bayan ya samu yin haƙuri a cikin bautawa Allah ya dage ya kiyaye kansa daga abin da ya shafi masiya sabon Allah nan kuma ya ya samu ƙarfin zuciya wato asabru an masiyatillahi ya zaman to yayi hakuri daga barin sabon Allah tabaraka wa ta'ala sannan mutum yayi hakuri akan akan abin da ya kasance asabru alal mihani wal balaya mutum yayi hakuri akan abin da zai zaman to jarrabawa so da dama jarrabawa yakan iya zaman to ko ibtila'i ko intikami in an yi bayan Allah mutumin kirki jarrabawa to shi alkhairi ne karshen abu zai zaman to masa bala'an hasanan alheri jarrabawa mai kyau amma in an yawar da shi bayi da imani shi kuma sai ya zamanto intikami so so da yawa zaka ga idan ana son a gyara zinari zinari yayi dauda ana son a gyara shi wuta ake sa shi idan sa shi wuta gurgudun yawan wutan da ya sha gurgudun yadda yake kara samun sarkaka to shi yasa aka ce bayan Allah ya zahaba Allah abdan ibtalahu in Allah ya so ba sai jarrabe shi to wannan jarraban da shi ake kara masa matsayi shine criteria na tsarin kusanci a wurin Allah tabaraka wa ta'ala to amma wanda aka san haka ne shi daga ma an jarrabe shi shikenan sai ya sake layi sai ya kasa sanin waye jarrabe shi domin shayar islam radiyallahu anhu yake cewa laiki alamul bala'i ilmuka bil mubtali a jarrabawa yakan maka sauki in ka san waye jarrabe ka amma in baka san wanda ya jarrabe ka ba daga nan shikenan sai ya zamanto mutum ya fada cikin hali wato maimuni Allahu khairun shin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kasance ya cancanci a bauta masa dinnan shine yafi zamantowa alkhairi amma tushrikun ko amma yushriku a wata riwaya wato ko ko abinda kuke yi wa Allah tarayya da shi ta wurin bauta tarayyan nan zamu ga wasu ababe ne za su dauka su bauta wa Allah da shi wato ko gumaka gumakan wani lokacin a yi duna a yi na dutse wani lokacin a yi na karfe wani lokacin a yi na wani ta wasu tarkace dai waɗanda ba su da kan gado saboda mai saboda an rasa shirya an rasa duk abin da ake bukata wanda a hakikanin lamari idan mutum da zai duba inda duba ne na ibra na lura sai ga cewa ba duk abin da ka gani a duniya idan ka gan shi akwai wanda ya yi shi ba za ka ga abu kawai an yi shi wato kawai ka ganshi sai ka ce abun shi yayi kansa ba eh ko da dan wani hansir kaga yayi kyau kenan a hannun wani ka ji an ce wannan kuma wani kamfani ne a sai akwai kamfanin da yake kenan to sannan mutum yayi tunani ya ce da sama da ƙasa da halitta gaba ɗaya jumlatan wa tafsilan ya ce ai gunki ne kawai su ba wanda yayi su ko ma wannan abun haka ne kawai da hariyun naturalist waɗanda suke ja komai haka ya bayyana kawai kaza da kaza ne sinadari kaza in ya haɗu da kaza zai ba da sakamakon kaza wato wani abu wanda za ka ga hankali ma baya kama ballanta na janibi na abin da ya shafi shari'a to saboda haka godiya muhimmin lamari ne kamar jiya karatunmu da na kawo kayar cewa akan wasu waɗanda Allah ya musu ni'ima ba su gode ba istifa'i anan wato Allah ya zaɓi annabawa Allah ya safi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi manzannin Allah saboda haka wa salamun alal mursalin wa salamun ala ibadihi allazina safa ay wa salamun alal mursalina mazangon farko kenan aminci ya tabbata akan waɗanda suka zamanto manzanni na Allah tabaraka wa ta'ala bayan wannan Allah ya istifa'i ya zaɓi wasu mutane kowanne akan matsayinsu za mu ga sun ma'aurasnal kitabar lazi nastafaina min ibadina ya mu gari da wannan littafi ga wasu bayanmu da muka zaba su ma zababbu ne amma kowanne akan matsayinsa akan martabarsa yake tafiya ba a samun abin da ya kasance a ce an yi kafada da kafada da manzanni da wanda suke kan annabawa da manzanni akan shimfiɗa guda ɗaya matsayi ya zamanto ɗari bisa ɗari daidai ake da su a istifa'in su su haka yake sai dai waɗanda suka biye tafarkinsu kuma sai su zamanto sun tafi da sun zuma sun zamanto zababbu ne su annabawa ba mu masala ba mu musu ba a sa musu tamka a cikin tafiyarsu da sauran mutane waɗanda ba a kan matsayi ɗaya suke ba amma su waɗanda suka bibiye su bi ihsanin da kyautatawa su ma sai su zamanto zababbu ala wajhil mutaba'ati a wurin babin biya sun yi bi sun yi sun bi sun samu wannan tsarkaka sun samu wannan zabi ba ala wajhil mumasalati ba ba akan fiska na ainihin suna suna tafiya daidai ne da waɗannan annabawa a cikin martaban su ɗari bisa ɗari ba wannan shine a gurguje Allah ya dafa mana Allah ya tsaya mana Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gyara mana lamuran mu Allah ya yi mana wannan annoba, Allah ya yi mana kunci, Allah ya biya mana bukatunmu da mu da masoyanmu akwai ina suke min kafin ila kafin, Allah ya mana kyakkyawan rayuwa, ya mana kyakkyawan karshe, ya mana kyakkyawan makoma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Ma'ulik wal Khatim lima sabaq, nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.